من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى قامت قبل كراتمنا نبي ورحمة نبقى مالي الدكتور محمد الثاني عمر في جل وحفظه الله تعالى idan ba manta ba mun tsaya shafi na ɗari da hamsin da hudu a cikin dai matsala ta yakin ko hudu yau za mu tashi shafi na ɗari da hamsin da biyar inda mala yake cewa ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hadhihi al-ghazwa tare da manzo tsira da aminta Allah ta tabbata a gare shi a cikin wannan yakin لقد هيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال hakika annabi alaihi salatu wa salam ya tanadi ya yi wa sahabbansa wato kyakkyawan cinsi da rikita da ganyen yaki ahsana wato ahsana ta tahayyuati wato abu da mafi kyawun tsari ko abu da mafi kyawun kamanni wa kama kuma ya tsara ta ita wato rizina ta wa wa'adahum bayan haka annabi alaihi salatu wa salam ya yi musu wa'azi ووصاهم كما يمس وسيا واختار لهم المكان المناسبة للقتال sannan kuma ya tare da musu gurin da ya kamata wato wurin da ya dace da su don yin yaki ya tare da musu ga gurin da za su tsaya waje alar ruma ta ala jabal shi ta ya sa maharba mutum hamsin ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin zubair a kan wato dutse shine a ruma wato jam'i na alwami ne harbi roma jam'i ne wato na arami maharba kenan su hamsin ya ɗora ka akan dutse wacce kaza jami'al asbab mumkina sannan ya riki dukkan wato dalilan da za ta kan yi za su yi fi hudatin wato waɗanda suka dace fi hudatin a wuta wanda ya tsari hakimatin mai hikima a wuta tsari mai hikima mala yace سارعت بعد توفيق الله تعالى للنصر للمسلمين bayan gam da ka na ubangiji madaukakin sarki an samu gaggawar samun nasara ga musulmai musulmai sun yi nasara kara fashi ana fara yakin kankace zai wannan sai ga musulmi sun yi nasara saboda ne sun yi koyi da sun biyayya ga abin da annabi alaihi salatu wasallam ya gaya musu su tsaya akan dutse kowa kuma gudun da aka bashi nan ya tsaya to shine malai yake cewa illa anna nuzulan ruma sai dai wato sakowar wato waɗannan maharban karta ya alil mushrikina wato ya bawa mushrikai fursatan inqidadi alal muslimin ya ba su dama fursa shine wata dama ya ba su damar afkawa musulmi maratan ukra wato karo na biyu ko wani karan daban fa'adatul ma'arikatu ko ma'arakatu bi wajhin akhar sai yakin ya juyi ta wata fuskar daban da musulmi ne ke dauki daidai a cikin kafirai sai ga yaki ya juyi sakamakon na kan dutsen nan sun sako to shi ne mala yake cewa ba da an tafarraka aksarul musulmi bayan mafiya yawan musulmai sun watse zanni suna zaton cewa annal harba intahat yaki ya riga ya kare wasu duk sun gudu sun tafi wa hadal mushriku na biyu kuma mushrikai suka kewaye musu sauran musulman da suke gurin waɗanda ba su gudu ba wa wasalu ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam har suka samu damar zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam suka samu damar zuwa gurin sa ya sallallahu wa usiba alaihi salatu wassalam aka yi wa annabi alaihi salatu wa suka samu annabi alaihi salatu wa salam fa shujja fi jabhatihi suka mai rauni a kansa a goshin annabi alaihi salatu wa salam min abdullahi bin shahab az-zuhri wanda yayi wa annabi rauni a goshi ya kira Abdullahi ibn Shihab az-Zuhri wasu kuma malamai suka ce a wannan wanda ya kawo shi ibn al-Qayyim ne a cikin Zadul Ma'ad yace shi ne wannan amma sauran sirorin sun ce wanda ya ma wannan shine Amr bin Kami'a wanda annabi yace kan ma'aka Allah Allah ya kunyata ka wanda ya wa annabi wannan rauni Allah annabi ya gaya masa haka wanda da karshe wato shi dabbobin da yake kiwo wani bunsuru ne kake shi a cikin su shi wanda ya wa annabi wannan rauni da ya zo ya ta ɗiban sa yana zubar da shi har sai da ya kake shi to wannan kamar yadda shi ma ibnul qayyim din da ya tashi magana cewa yayi abu bin qami'a wa qila ba sai hikimar da ta sa amana sai zaɓi ko wannan ne fi ƙarfi amma kamar mubarak furi zafiru rahman mubarak furi da sauran siyar din da na duba sai na ga sun kawo wato shi amru bin kami'a kuma suka kawo wannan magana cewa kuma magana sai ingantacciya shi ibn kayyim magana annabi ne ma yace abdullahi bin shahab az-zuhri to amma nan malam ya saka cewa abdullahi bin shahab az-zuhri shine wanda yayi wa annabi alaihi salatu wassalam wannan raunin agoshi wa ramahu utbah bin abi waqqas da akwai wani utbah ibn abi waqqas shi kuma ya samu annabi alaihi salatu wassalam ya harbe shi da kibiya fa kasara rubaiyatahu ya karya ma hakora guda biyu sallallahu alaihi wasallam wa jaraha shafatahu sannan kuma yi wa annabi rauni a lebarsa ya kwata mai laifi shi wannan utbatu bin abi waqas shi kuma abdullahi bin shahadi zuri shi ya fasa annabi goshi wa dakhalat halqatan min hilak al-mikfar aka samu sarkoki guda biyu ko kusa guda biyu na daga cikin wannan kwalkwalin hula kwanan da take kan annabi alaihi salatu wasalam ta shige fi wajinati kuma kan annabi alaihi salatu wasalam ya hayya sayyid an tada'aha abu ubaida ibn tara wanda yazo ya cire wannan kusar da ta shige wa annabi kuma su kusoshin guda biyu shine abu ubaida ibn jara aminu hadhihi al-umma wanda yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna radiyallahu ta'ala anhu wa abda alaiha ya kama kutar zai kama ta yi ciza da haƙoransa hatta saka ƙasa ni ya tawo a sai da haƙoransa na gaba suka zube saboda kaga ta shiga da yawa ke min shiddati ghawsi ha fi wajhihi saboda tsananin nutsewar ta a fuskar annabi alaihi salatu wassalam ka hararo wannan abin ka gani cewa a'a wannan wani irin rauni ne haka da za a ce wanda zai kawo taimako ma sai haƙorinsa ya zube wani irin rauni ne haka wa masta maliku bin sinan ana zarewa da jini ya rika tsatsafowa ta gurin shi kuma malik ibn sinan kawai sai ya zo ya rika lashe jinin da harshensa walidu abi sa'id al-kudri mahaifin abu sa'id al-kudri shi ya lashe jinin ba za ma abu jinin ya je kasa ba sallallahu alaihi wa sallam eh shine walid abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu maddama min wajnati alayhi salatu wassalam shi yarka laje dinin daga kuma sai annabi alayhi salatu wassalam wa aqbala ubay bin khalaf ad-dumahi shi kuma wani ubay bin khalaf da ya ga an yi wa annabi wannan rosin an mata rauni kawai da ya biyo yana cikin kafirai wa kana kad halafa shi kuma ya riga ya rantsuwa ya ce la yaqtulanna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wallahi ya kashe annabi ya yi wannan rantsuwa faƙala sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya faru sai wani suka ga cikin sabai suka yi yunkurin tare sai annabi alaihi salatu wa sallam ya ce bal ku kyale shi ana asuluhu da kaina zan kashe duk da ya ga wannan jinin na zuba annabi ya ce ku rabu da ni da kaina zan kashe faƙala ya kazzab yana yi wa kansa sai juya sai gudu kuma sai annabi alaihi salatu wasallam yace ya kaza ya kai ta tattan makareci aina tafiyar ina zaka gudu kuma ina zaka fa amala alaihi sai annabi alaihi salatu wasallam ya afka masa fada ana wun nabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sai ya soke sai dai bidiri a gefen tilkinsa gefe dan gefe kadan kamar sai ya dan karfe gida bai ma dame sosai ba karsar sai kadan amma da ya karfe shi fa jure a jarhan khafifan ya kan karfe shi wato karta wacce take sassauka fa waqa ya kuru kawai sai ya fara ihu in aka ce ga gina a cikin a cikin surat da da Allah yake magana akan Musa Samiri an gane ko wato shi ma da yanzu ai kuwar idan aka ce kuwar shi ne ihu kuka irin na saniya ko sa an fahimta da kyau ko saboda haka sai rika irin kuka irin na sa ya kuru yana kuka kuwaru sauri irin kukan bijimin sa fahtamalu sai yan uwansa suka ɗauke shi wa kalu suka ce laika bika jirahatun ai ba wani jini ba jini a cikin gaba ai bai ji ba ciwo ba fa ma yajza'u kam me yake sa ka iyo me yasa kake raki qala zai ta alaysa qala la aqtulanna ba ku ji ya ce wallahi zai kake ni ba ba ku ji wannan kalmar ba qala tattami'u sai yake cewa law kana tattami'u rabi'atu wa mudha yace wallahi shi wanda aka yi raunin ubay bin khalaf yace wallahi da a ce kabilar rabi'a da mudar za ta hadin da katalahu yace yin kuro din nan duk sai ya kashe su وشهد شاهد من أهلها هو الحق ما شهدت به الأعداء لكن في تبتت هذا ولم يلبث إلا يوما wannan abin da annabi ya man sai ta tana ta kama shi bai zauna ba bai dade ba ba sai yi ne daya au ba ba yau ko sakin yi ne wasu suka ce bai kwana ɗaya ba wasu suka ce ya kwana hatta ba da min zalika jurh asiri musu saboda wannan mikin kawai hasbunallahu wa ni'mal أخرج الإمام مالك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أما والله سهل بن سعد في والله ليكم إني لأعرف ليكم ناكم من كان يقتل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنني يرك وانكي ليكم النبي عليه الصلاة والسلام ناكم وعي ومن كان يسكب الماء كما ناكم وعي يرك الزبور wafi ba fi wuya kuma na san da me aka yi man magani na sani kali ki kana fatima tu radiyallahu anha bintu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tafsiru na da fatima Allah ya kara mata yadda yar annabi alaihi salatu wasallam ita ta rika wanke wa annabi jinin da yake cikin sa wa ali radiyallahu ta'ala anhu sayyidina ali kuma Allah ya kara mata yadda shine yakubul ma'a bil mitinna shine ya rika zubo ruwa da wani mazubo ruwa kamar kofi an gane ko kamar kofi ko karamin wato jog ya rika kwararo ruwa da shi walan ma a fadima yayin da na fadima ta ga annal ma ala yazidu dama illa kasra wannan ruwan baya kara wa ruwan komai baya kara jinin komai ba sai yawa da duwa yake in aka zuba ruwan sai kuma fitowa da ta ga haka aka ga qita'atan min hasirin sai sai yanko wani yanki daga tabarma amma tabarma kaba ba ta roba ba tabar makaba ta samu da ta yanko ba a harakata sai ta kona tokar sai ta ɗiba fa an takata sai ta nana gurin da aka yi wannan gurauni wane mutum fastan sakar dama sai jini ya tsaya tak haka ita wani alƙadi ma sai cikakkiyar nufi sai jini ya tsaya tak wa kusirat rabaiyatuhu yawma idin kuma a wannan ranar an karya annabi alaihi salatu wassalam rabaiya wani na kora kenan molas ko kuri molas ko kanai ko incisor wani ne ne rabaiya eh wayannan na wannan fa asanaya a tajwidi ba kun biya a tajwidi mai yasa ba ko a ce ma rafi sanaya na uliya ma ko ko rubutu sanaya duniya ma a faɗa da shafaki sufla wani harfi ne yake fita tana ayyo harfin ya kurudu min baɗa da shafaki sufla ma a rubutu sanaya duniya wani harfi ne eh baɗa da shafaki sufla ba leɓen kasa bayan leɓen kasa tare da haƙoran gaba na sama wani harfi ne yake fita fa fali ya abudu fa fa ko shi yake fita idan da ma ru'usul lisan ko ko zahar lisan ma ru'usul lisan ko zahar lisan shine zaka ce sa sa to kaga waɗannan asana'il uliya na kasa asufla kun gane ko sannan masu bin wayannan guda hudun sama da kasa su kuma wannan wato sunansu annawaji ko fikoki ko al'aliyab sannan kuma sai al'adirar kafin a zo nan sai a raba'iyya kai masu bin wayannan su ake kira raba'iyya eh masu hurhudun nan hurhudu wannan suke biyu su ake kira ruba'iyya sannan kuma can sai primolar kenan ko sai kuma molar su ne al'adarar wanda azarar shi kuma ta nan zadu ko tare da hafatin lisan zadu tana fita ta wannan gurin to saboda haka sai a karya mata mataki na uku na hakoransa sallallahu alaihi wasallam wa turi'a wajhuhu sannan aka yi wa fuskarsa miki aka yi mata rauni wa kutiratil baydatu ala ra'si aka karya markusa a kansa وفيه أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس بن مالك يأتي شجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد أن يوعدوا عليه الصلاة والسلام رولي رانا وياكل عود أما الروسي in ka dace shujja to ana nufin rauni amma na ka shine rauni amma na ka fa kana sai ce kai fa yuflihu qaumun annabi alaihi salatu wasallam yace ta yaya mutane za su rabauta shajjuna biyawm alhali suna yi wa annabi suroti fa nazala sai Allah ya saukar da aya laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'awarin su ba hannun ka yake ba Allah ya ga da bayan musu gafara ko ya karbi tuban su domin dai sun yi zalunci amma dai al'awarin nasu ba hannun ka yake ba wa fihi aidan an salim an abihi annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع ركعة الأخيرة إذن يقول كنسا daga rukunin raka'a ta biyu a sallar min alfajr sallar asuba ya kuli yana cewa Allahumma al'alfuna fulana Allah ka kine wani wa fulanan da wani wa fulanan da wani ba da ma ya kulu sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu a wannan gurin yake yin wannan القنوت ده فأنزل الله تعالى يتوكل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الأمر أنت بعد من في جماعة الله قدما يكربك واتو مغافرة سو يمس كربتو بنسو ko ya musu azaba a wato ya karɓi tubansu ko ya halartar da su domin sun zalunci kawunan malik ce laqad istamata al-mushrikuna fil usuli ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakika mushrikai sun dage wajen lallai sai sun sadu da annabi alaihi salatu wassalam li yaqtulu dan su kashe shi walakin Allah ta'ala hafizahu sai dai Allah ya kare ya kiyaye wa sabata huwa ya tabbata shi wa ashabu alladhina kanu hawlahu da sahabban da suka kasance a gefansa tabatan jibali rawasi irin tabbatar duwatsu manya a rawasi rawasi ya sha mai kafin wa asqainakum du'a rawasi manyan duwatsu waɗanda suke manya-manya kamar irin su dale da goron dutse kaga wannan dutsen aka ce ka ture shi an haɗa ka da aiki to shi na ce to a tabbatar hawasi tabbatar manyan duwatsu irin ba gudu ba da da bayi kenan a hausa fi wujuhil mushrikin wajen fuskantar mushrikai ma kasratihim duk da yawan su wa quwwatihim da karfin su wa tushhida man tushhida annabi alayhi salatu wasalam malai yace an yi wa waɗanda aka yi wa shahada shahada a cikin su wa sama da albako sannan kuma sauran gaba ɗaya sun kafi sun tsaya tak shine sama da sun tsaya tak sun tobe malai ke tare su abu dujana wannan sahabin so nake ku nemo min sunansa na gaskiya duk da za mu ji waye a gaba za mu ji ɗaya bajintarsa abu dujana ko da yake da yarnonis ba sati mai zuwa za mu ji waye sai yake tarasa Abu Dujana radiyallahu anhu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turdu shine karkuwa sai ga annabi alaihi salatu Abu Dujana yayi wa annabi alaihi salatu wasallam karkuwa bizarihi da bayansa wan nabl yaqau fihi kibiyoyi na ta sauka a bayan Abu Dujana ya kare shi haka da bayansa wa huwa la yatruku yake bakurin wasu shi da Mus'ab bin Umair shi ma za mu ji tarihin sa kaɗan a gaban littafin sati mai zuwa aka yi wata aka musa bin umair shahada shine tsafirin annabi na farko da kada zikata na farko da aka fara turawa wato Hussein bin Hussein da shi da wasu manyan sahabbai a hannun da suka musulunta shi aka fara turawa Madina wata shi ne wanda takunkuri ba wata ta saba in yayi ado da ya fito duk wani dan gado a Madina maka ko ya yi saboda irin adalci dan gada ne dan zai sako riga tun daga saman mafallin sama har aka duk dinari ne duk wani duk wani ɗan gayen ya gani wani ɗan kwali da sai ya kauce ya kuya dan kar ma ya kwanta yaron ba kwanta da zai tsakanin ta ne amma da ya shiga musulunci sai da sai sa masa constitution ta sa masa takunkumi gaba ɗaya kayan sa ta fashi kuma ya ce ba zai dawo ko me za ta bar lokacin da ya zo ziyarar su kuna kallo a aka maki hada a hudu da aka zo binne shi in an rufa kansa sai kafarta ta bayyana saboda ba shi da tufafi kai annabi ya ce kuma kowa abin ne shi da tufafin da ya bar duniya ne to kaga wannan wani abu ne da ya kamata mu kalla wanda yake wato kuma yana mataki za mu ji malam zai kawo takaitaccen tarihinsa a kasa malam yake رضي الله عنه بين يديه واستشهد مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه بين يديه sannan kuma aka yi wa Mus'ab dan Umair Allah ya kara masa ya ta shahada a gabansa wa sabata Sa'ad bin Abi Waqqas wane mutum Sa'ad bin Abi Waqqas ya tabbata yarmi anhu alayhi salatu wassalam yana yin harbi yana bawa Annabi alayhi salatu wassalam kariya wa huwa yaqulu lahu shi kuma Annabi alayhi salatu wassalam yana ce da shi yana taya da Sa'ad bin Abi Waqqas ilmi ci gaba da harbawa bidaka abi wa ummi zan fanke ka da mahaifiya ko mahaifina da mahaifiya ta ta zama fansar ka shine um Zubair bin al-Awwam shi ma yana cikin wanda Annabi ya taba gaya wannan kalma domin suna alfahari da ita cewa Annabi ya gaya musu cewa zai fanke su da mahaifinsa da mahaifiyarsa wannan kalma ce babba to Annabi yana gaya ta da haka irin ci gaba da harbawa zan fanke ka da mahaifina da mahaifiyata ففي الصحيح يا دو أبو كاري كوا رضي الله عنه رضي الله عنه لقريت يا الله قال متى دا قال يتي نسأل للنبي صلى الله عليه وسلم أي أخرجني النبي عليه الصلاة والسلام يا فتو من دكنانته يوم أحد كبيرة قال يا أحد كبيرة فقال سيتي إرمي أربعة إذا عن وأمي zan fanke ka da mahaifina da mahaifiyata wasa a shaitan ana wannan abin da yake dan yayi ihu yake la yana cewa kutila muhammad yana ta gaya wa kafirai cewa kai an kace kowa ma yake gayawa ya shigo a shigan mutane yana faɗa musu an kace muhammad fa ba ji al muslimuna lidalik sai musulmai suka furgita da jin wannan kalma hatta zahara lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hatta da annabi ya fito zili wa ra'awu suka gaishe kalu sai suka ce fafare na farhan shadida sai muka yi farin ciki farin ciki mai tsanani a taka annahu lam yusib na ma asabana kai ka ce duk abin da ya same mu nan yi wa wata shahada a cikin mu da raunuka da aka yi mana kamar bai same mu ba saboda farin cikin ganin annabi alaihi salatu wassalam ya hayyu ya hayyu suna ganin haka wanda alal mushrikuna wato wato amama hadhihi illa inda a ra'ayin hazama sai ga mujrikai sun kare amma ba hadhihi illa a gaban wayannan yan kadan din su wayannan sahaba alqalila wanda suke yan kadan min as-sahabati radiyallahu anhum daga cikin sahabbai wan khalafu kalimin saboda suna ganin annabi sai suka yi kabbara suka jiyo duk da karkarancin su din wasu ma sun koma madina to ganin haka su kuma kafirai sai suka ruga da suka ji wayannan sun dawo banda da bayan jinan ya faɗi wannan shi wannan da yawa annabi rauni shi ma ya rika bi yana faɗa cewa ai na kai to hawan sun kai labari madina wanda za mu zo mu ji nan gaba akwai baiwa Allah da ta zo ta tambaya aka ce mutunta yaron su sai sai Allah ya ji kansa kanin mahaifinta kanin da yaron su aka faɗi mutum hudu nata ta ce duk Allah ya ji kansa amma ana faɗa an cewa ai annabi ma yaron sai hankalin ta ya tashi ta ce wa mazan to za ku da ku yi mana kowa ya koma ya mutu tunda annabi ya rasu ne za ku zo ku yi wata baiwa Allah tana nan watakila ma ne ɗan tsokano a bayaninta wanda harar mushrikuna amama hadhihi al-qilla ay in azama mushrikai suka ruge suka kare a gaban duk da kankanta wa'annan mutanen sahabban wato radiyallahu anhu wani kalabu qa'ibina suka juya da gudu qa'ibina suna wato tababbu malai ce wani kan tajalla shaja'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakika gwarzantaka annabi alaihi salatu wasallam tajalla ta fito fili karara kowa ya ganta wa sabruhu da kuma hakurinsa wa sabatuhu ma'a shiddati ma asabahu da tabbatar da duk da tsananin abin da ya same shi kama za a ran shaja'atu ashabihi kamar yadda gwarzantakar sahabbansa ita ma ta bayyana wa sabatuhum da tabbatar wa fida'uhum da kuma ma yadda suke sadaukarwa suna ba da fansa ga annabi alaihi salatu wassalam fida'uhum fansar da suke bayarwa wa hibbuhum lahu sallallahu alaihi wasallam da irin soyayyarsa ko wa hubbuhum lahu da irin soyayyar da suke nuna masa wa afdallahu shirka sai Allah ya kunyata shirka wal mushrikin da mushrikai kun ji wannan kenan to an zo gaba ta gaba muhawaratun bainal muslimin yaki ya kare sai aka zo musulmai sun zo suna duba irin abubuwan da aka yi musu suna tsatsaye kafirai kuma da yawan su sun gudu to wanda suka rage sa ku su biyan da shi da yan balantarsa to sai aka fara muhawara muhawaratun bainal muslimin wal mushrikin sai aka aka ba da tattauna tsakanin musulmai da mushrikai bari ke nan man qasatil harbu yayin da yaki ya kare a kirafa Abu Sufyan ala jabal sai ga Abu Sufyan ya hau kan dutse fanadal musulmi ne yana kwalla musulmai kira yana afikum Muhammad yana gaya musu afikum Muhammad da gare ta ga su ga can suna ango juna yana cewa afikum Muhammad shin a cikin ku akwai Muhammad fa nahawu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya hana su an yi jibu da su bashi amsa yake ku yi mai shiru faqala sai kuma cewa afikum ibnu abi hafa shin a cikin ku akwai dan abi hafa shine sayyidina abubakar yani abubakar yana da abubakar fa lam yujibu ba wanda ya bashi amsa faqala afikum umar bin al-khattab shin a cikin ku akwai umar dan khattab fa lam yujibu ba wanda ya bashi amsa faqala sai ce amma haula wa'annan dinnan sai kira kallon mushrikai wa'annan dinnan da za mu kuna jin su fa karku fitu mu mun isar muku su gaba ɗaya mun kashe su mun isar muku su falan ma kana zalik yayin da ya faɗa haka lan yamlik umar nafsahu umar sai ka ta mallaka kansa an kana hasiri ya adu walla ya kai makiyin Allah innal ladina zakartahum ahya wa'annan da ka ambata gaba ɗaya su suna rayi ya ga bar haka wa kada abqallahu laka ma yasuka hakika Allah ya wanzar ya bar waɗanda za su rika fata ba rai waɗanda za ka rika jin damuwa in ka gansu sun makala Abu Sufyan sai Abu Sufyan ya ce innakum satajiduna fil qaumi musla karka ce mislahu ko mislatu musla yace lalle za ku samu a cikin mutanen ku an mutu musla shine an yayyanka su gutsi gutsi lam amur biha wa lam tasubni yace ban yi umarni ba kuma ban damu ba kun ji kalmar da ya faɗa yace ba shi yasa ai ba kuma ba shi da bai ji bai wani damu ba ba komai shi dan an yi a gurin sa amma ba shi yake ai ba sun makale yace ubul hubal hubal me za ku iya tuno a wannan gunkin yawwa shine farkon gunkin da waye ya kawo shi a murbin luhayyin ya ɗauko ya karɓo shi tun daga wata ƙasa yama ya karɓo shi ya zo shi aka fara kafa a ka'aba shine babban gunkin da suke zuwa su kawo tabba saboda haka sai cewa aqulu hubali wato gunkin mu hubal ya ɗaukaka muftakhiran bi aslami yana alfahari da gumakansu da'iyan laha kuma yana wato me yin wato da'awa zuwa ga wannan gunkin faqala annabi sallallahu alaihi wasallam ala tujibunahu annabi yace ba za ku bashi amsa ba qalu bi kace ma da qul ya ba kin Allah ne za ku ce kare sai ce qulu Allahu a'la wa ajal Allah shine madaukaki kuma mai girma sai da akwai suka rude suna Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal suna ba shi amsa Allah shi ne maɗaukaki mai girma mabuwayi sun makala sannan ce lana al'uzza in ji abu sufyan muna da uzza wala uzza lakum muna da uzza tun allolin mu akwai uzza ku ko ba ku da uzza قال في الله يا النبي قولوا الله اعلى واجل اوجي قال الا تجيبونه بلا ku bashi amsa ba qalu sai suka ce ma da ku da za mu ce ya ma'aikin Allah qala sai ce qulu ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin lamarin mu ku ko ba ku da majibincin lamarin laqad kana su'alu abi sufyan an ha'ula'i thalatha haqiqa tambayar inji malam Anas wannan tambayar da Abu Sufyan yayi abu ta akan wayannan mutanen guda uku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar radiyallahu ta'ala anhuma tambayar da yayi akan su li ilmi li saboda sanin da cewa wa ilmi qaumihi da kuma sanin mutanen da cewa anna haula'i wayannan dinnan hum qadatul qadatul mu'minin sune jagororin mu jagororin mu'minai kuma haka ne sune jagororin mu'minai wane mutum wa anna qawam al-islam bihim kuma tsayawa musulunci ta tsaya ne musulunci ya tsaya ne da wa'annan daga annabi sai Abu Bakar da Umar da tarsu ana wa Abi Bakr wa Umar wa qaranta ana wa Abi Bakr wa Umar ko ce wani ya gaya mun suna tattauna da wata wai ita yar shi'a ce haka mahaifinta yana shi'a ita ma tana yi suna tattaunawa sai take ce masa wai ai mu a aqidar mu tana gaya maka haka babu wanda muka fita na irin Umar mun fita na saka Abubakar sai sai ce mata me dalili sai ta ce wai saboda ai da Ali Bantu ma na aka zuwa cikar ba Umar ne ya takura ba shi sa muka fita takura ba sai ta so shi da wani da tabai na turanci manya guda biyu shi ne kamun ya zo yana cewa wannan tabaki ya karanta ne to kai dai abin da yake so da kai ka rika karatu abin takaitin shi ne akwai abubuwan da ya gaya mun wanda a ya kamata a ce a matsayin sa na ɗalibin ilimi da kansa ya ba da amsa ba sai ya zo ya tambaye ba da kansa ya kamata a ce wayannan yarinya kuma ya shekara sha hudu sha biyar shekara ko da ashirin da biyar ta rika wasa da hankalinta saboda ta karanta littafin turanci saboda haka ka ga wannan irin wannan mutum ba shi da alaka da karatu da an ba shi da turanci aka yi ta halittar mai saukin gaske da za ka iya fahimta da ka duba na ko wani feji da na dubo ina duba sai na ga sun rubuta cewa ko Aisha na ke bana ba ita ce zaɓaɓɓiyar matar annabi ba kawai shi ne farkon abin da suka rubuta a sama shi ne headline din wallahi za ka irin wayannan abubuwa ne da alal akalli ya kamata a ce mutum yana da alaka da karatu in ne wanda yake da aure ko auren da yi ba zai iya juya ta ba domin ta fi shi karanta littattafan take gaya masa cewa tana suna da library guda na irin wannan littattafan a gidan har tana karantawa shi kuma baya karanta in relationship in kwace ne tsakanin ku to ka san me za ka hawo in kuka sai ya ci sai ta rin da su sun zama masu zagin sa domin kai baka da makami shine problem waya kuma ta gaya ba a tambaye ta min ta biyu shine wai ta ce abu huraira sai na abubakar ko sai na umar a cikin biyun nan wani ya taɓa min kula da kan yayi ƙarya sai na ce to me kace sai ce shiru yayi sai na ce cewa to me ta ƙara ma kai sai ce ai ta ce to kaga tunda an fa kula da yayi ƙarya kaga duk abubuwan da ya rawaito duk ƙari duk wannan hadisan dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu duk ƙarya ne kenan domin an fa kula da kan ƙarya kaga da wannan take zai tafi shi da yaki a kaga wannan wato akwai rashin wayo da rashin dabara wallahi akwai rashin dabara takaici ya kama ni shi ne yace ba duk da zai koma ko budurwar da sai zan raka shi a matsayin abokin sa ne in ya zo kawai abin to tun da na ba shi da amsa wallahi tallahi abin takaici ni jiya jiya nan wallahi muna karatu kafin fara karatun ya zo min da littattafa sai yake sai mun kaza kaza kaza shi ya dauka abin kirki yayi ni bai san fata mun rai yake ba irin wayannan abubuwan ya kamata a ce kana da amsoshin da zaka bayar to da karshe kawai ce masa ne sai nan da zai koma ne sai sai zai raka jira abokin sa ne in ya zo sai a yi tattaunawa amma akwai wani takaici wallahi kuma irin wayannan da dama kuma sai mun yi a Facebook social media suka hasu ta nan saboda irin rubuce-rubucen da take da waye har suka yi breaking daga nan kuma sai ka Allah ya sauke da ga yanzu nan alamu sun fito to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to sai yake cewa malai ya ci gaba da cewa anna haula'i hum qadatul mu'minin wa'annan da aka ambata wa sune jagororin jagororin mu'mini wa anna qawamal islami dini kuma musulunci ma kansa ya tsaya ne da su fa hadha muqaddamul kuffari wannan wato shine muqaddam wato muqaddamul kuffari idza ka lam yas'al illa 'an nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine gabatarwar kafirai domin a wannan lokacin lam yas'al ba tambayi kowa ba إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لعلمه وعلم الخاص والعام أن هؤلاء الثلاثة saboda sanin sa shi Abu Sufyan da kuma sanin wato wato ka al-khasi ke bantattu a cikin su wal amu da gabagarin su anna haula salata wa'annan mutane guda uku hum ruqusu hadha al-amr sune jagororin wannan al'amarin na addini kaga an kafirai ba sun san sai da annabi da sai na waka da umar sun yadda da cewa su ne jagororin musulunci amma masu zagin safai wace yadda ba har kafirai sun san cewa musulunci wanda suke bagata wayannan uku ne amma ka zo da sunan musulunci kuma baka yadda da biyun ba murhu ne da kai ne kafa ɗaya ta kuma ba za ta zauna ba ba yadda za a yi tukunya ta zauna in tsirewa za ta to shine malai yake cewa wa anna qiyamahu bihim kuma tsayawa musulunci ya tsaya ne da su walau kare alkafiruna ko kafirai ba ta so Abubakar da Umar da Annabi alaihi salatu wasalam su ne murhun musulunci da su addini ya tsaya wa dalla zalika hakan yana nuni ala annahu a kauta cewa kana zahiran inda al-kuffar asili yake a gurin kafirai anna hazaini wazira wayannan biyu su ne wakilan Annabi alaihi salatu wasalam wa bihi ma tamamu amri kuma da sune al'awarin annabi ya cika wa annahu ma akhassu an-nas bihi kuma sune mafi antattun mutane gurin annabi wa anna lahu ma min as-sa'i fi zahar al-islam kuma wato a gare su lalle kokari yake wajen bayyana musulunci ma laysa li ghairihi ma irin abin da wasu su ba su da shi suna da ban kai da fifiko irin abin da wasu su ba su da shi ma laysa wa hadha amru wannan wani al'amari ne da kana ma'luman lil kuffar wani abun sani ne a gurin kafin kafirai eh fadlan an al muslimina ballantana shine fadlan eh instead of ballantana musulmai kuma wal ahadith al kathira mutawatira bi mithli hada malam yake hadisai masu yawa mutawatira suna da tumbin yawa kuwa in an samu tawaturi a tawatur mun san me tawatur ko hadisin da mutum sha biyu zuwa sama suka ɗauki irin za hadisin mu gina dan shiru ba ko hadisin shafa a kan hukumi wa naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ijabati annabi alaihi salatu wasallam yayi hali a baki amsa lakin hina ma qala sai dai lokacin da yake kada ku fi tulum an isar muku su qala umar kaunatuhu sai sai na wani yayin maganar sa shi wa qarahu sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya tabbatar da shi akan amsa da ya bayar ai kun ga da ya faɗi wannan kalma ai annabi sai na wani ya bada amsa sannan kuma annabi bai kore abin da ya faɗa ba aka samu sunna ta kaririya ya tabbatar da shi akan wannan abu wa hina takhara bi shirkihi yayin da ya albari da shirkarsa wa asnami da gunkinsa amara bi ijabati annabi yayi umarni da abaki amsa ilaman yana mai bayyana bi azzatin wato yana mai bayyana buwaya wa azamatin wato da kuma girma na manyan abuduwar musulmi wanda musulmai suke bayyana a suke bautawa yana mai bayyana girman sa shine Allah wa huwa Allahu wahdahu la sharika la shine Allah wanda yake shi kadai ba kun shi da abokin tarayya ilaman bi izzatin yana oge la sharika al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim kuma mai hikima wa junduhu kuma rundunar Allah wa mulgalibu na sune masu rinjaye wa dinuhu sannan addinin sa sai zuhiruhu ala dini kulli Allah zai baki rinjaye zai ta kira mai rinjaye akan dukkan addinai walau kare al mushriku la koda mushrikai ba ta so ثم قال أبو سفيان سنا أبو سفيان يقول يوم بيوم بدر وانا رانا من توفان تتعامل وقال رانا بدر me yasa ya faɗa haka saboda kaga a ranar badar mutum saba'in aka zubar musu su ma ga jiya sun zubar da mutum saba'in wal harbu tijal wata kalma za ku ji malamai suna yawan faɗar ta ɗalibin ilimi ka rike al harbu tijal wato wato abin da ake nufi yau gare ka gobe ga wani ka shine tijal shi yaki tijal ne yau gare ka gobe ga wani ka ajaba umar radiyallahu ta'ala anhu da ya faɗa haka ai abu tijal ya faɗi wannan kalma san da ya gama maganganun da sai to al harbu tijal eh ku gane cewa shi yaki yau dai gare ka gobe ga wani ka sai sai na umar ya baki amsa ajaba umar radiyallahu ta'ala anhu yace la sawa yace wallahi ba ɗaya muke ba qatlana fil janna wanda aka kake mana duk suna aljanna wa qatlakum fil nar ku ko wanda aka kake muku duk ɗan wuta ne suna wuta wa innahu la haqqun kuma wannan magana ce ta gaskiya fa shattana bainal fariqayn the difference is clear bambancin da yake tsakanin bangarorin nan biyu ya fito a fili yake fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir malai ce fariqin fil jannati wani bangaren suna aljanna ta akwai kenan wa fariqin fis sa'ir bangaren ƴan wanda suka mutu ana ku suna wuta wal haqqu abin da yake gaskiya kuwa an na gazuwa ta uhud shi yakin uhud bi kulli ma fiha duk da abin da yake cikin yakin min istishhadi man istishhada na daga yin shahadar waɗanda aka yi shahada to sai yace wajara hakiman juriha da kuma yin rauni ga waɗanda aka yi raunin wai tabatu man usiba da jaraba waɗanda aka jaraba wa kada man aqda da kurakuran wanda suka yi kuskure fa inna ha fadlun wa takli to ku sani falalati da girmamawa wa durukita wani malami a a cikin ashifa na al-qadiyya yace duk wanda yake an yi rinjaye an kada annabi ya ce ko da ya kafirta in bai a kanabi duwan bai duwa wa kake ta hakuri abin da zaka faɗa shine ka ce an yi wa musulmi ka kawo wa musulmi amma kaka dangana annabi in ka dangana kan annabi cewa an cinye annabi to a nemi ka duba haka ya faɗa wani malami na manta sunansa a cikin ashifa saboda haka wato sai an yi takanansa malai yake cewa wa durusun wa durusun wa mawa'idun wa ibar kuma darasai ne lesson wa mawa'id kuma wa'azi ne wa ibarun da ababen lura wa bala'un wa tamhid kuma da jarrabawa da rairayewa a rairayi wa kullu hadhihi fi waqi'i al-amri wayannan gaba ɗayan su kuwa suna cikin wato al'amuran da suka afku wal haqiqati a haƙiƙanin gaskiya kuwa nasrullah azima nasara aka ba kare ba ba karewa aka musulmi ba su kare ba nasara ce duk da abin da ya faru a wannan domin wanda aka yi wa shahadar wuta za a sa su sannan kuma yakin ba ya sa an ƙara fito da munafukai an yi walƙiya an gazawa kaga ai nasara ce da da bai wannan yakin bai ina na za a gane su to akwai abubuwa da dama da malamai su ibnu al-qayyim su waye su rika faɗa asira cewa wai na abubuwan zaka kalla inda ba ai wannan mututa sun za a narke a kasa gane munafukai iya fito munafukai karara a gansu a fili an yi walƙiya an gansu shi kansa nasara wannan shine to shine malai yake cewa qala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya yana faɗa ubangiji mai girma da buwaya yana cewa wala tahinu wala tahzanu kada ku yi wato rauni wala tahzanu kar ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne masu nasara masu rinjaye masu ɗaukaka in kuntum mu'minin mutakar kun kasance mu'minai iyam taskum qarhun matakar wani miki ya same ku rauni fakad wato fakad masal qawra qarhun mithlu hakika irin wannan miki ya shafi wasu mutane kafin ku Allah yake wa tilkal ayyamu shine wanda aka yi a badar kenan kana a badar ai kuma sun yi abin abin da yake kwakwatan kwatan wannan wa tilkal ayyamu haka nan kwanaki suke nu dawo da Allah yake muna biyo da su bainan nasa a cikin mutane وليعلم الله الذين آمنوا karka ce dan Allah ya san mun sha faɗi irin wannan kalma ai liyajhara dan Allah ya bayyana waɗanda suke yi imani domin Allah ya san su da ya bayyana ayi walkiya kowa a gani wa yattakhidha minkum shuhada kun ji dalili na biyu Allah ya haka ne dan ya bayyana masu imani wa yattakhidha minkum shuhada ya kuma fitar da shahidai a cikin ku kai za mu ce da wannan shi'a ya zo ya ce ma ai akwai munafikai a sabon annabi sai ka ce a babu domin tun da aka yi wasiya aka ga suka daina kiran kansu sahabbai ma su a matsayin munafikai suke ba a kiran sahabbai in kuma sahabi kake nufi na lura ce misali ka amma sahabbai da lokacin da aka yi uhudu daga rana aka gane su ba a kiransu a cikin ba ta cikin sahabbai sunansu munafikai sannan kuma tambaye da zaka yi idan kana cewa tajalli Allah ilmul bada sai ka tambaye su cewa kin lokacin da wato wannan abin ya faru sai da abu yana wani bangare yana cikin wancan mutanen da aka ware su ɗari uku da wani abu ko ko yana bangaren annabi in ya gaya ma yana bangaren annabi alaihi salatu wassalam to sai kuma ka gaya ma cewa to yaushe ne a ayoyin da suka zo a yaushe ne Allah yake sun fita sun koma layin munafikai ba shi da su idan ya tashi ba ka karatu sai ma jam'i ya ce gashi na Allah ya ce idan ja akal munafiquna sai ka ce da su dan salu da ake da su ake daga lokacin da aka yi wasiya aka ga sai aka tashi a direkin sai a ce wannan munafikan gashi alif da lamun ta fito wa'annan munafikan da kowa ya san su kun fahimta da kyau ko ba wai wasu ba da su ake wannan lagon ya kamata mu rika rikewa saboda ko da yake su dabarun da yadda za su mutuncin sabon annabi to kai ma wajibi ne akan ka ka samu dabarun da za ka ba su kariya domin haƙƙin sabai ne akan mu mu ba su kariya wajibi ne to shine ma da yake cewa wallahu la yuhibbu zalimin lalle Allah baya san azzalimai wal yumahhita Allahu alladhina amanu kuma da sannu Allah madaukakin sarki wato zai bayyana waɗanda wato allazina amanu waɗanda suka yi imani wa yanhaqal kafirin sannan kuma ya kunyata kafirai ya tozartar da su mala yace as'ilatu lil muraja'a limadha asara al mushrikuna ala qatl hamza ibn abdul muttalib me yasa mushrikai suka toke wajen kashe sayyidina hamza lallai sai sun kashe suka dage markata lahuwaye ya kashe waye kashe hamza wahshiya sunansa ai kuma mun faɗi sunansa ya sunan wahshi ya hayi ya tsaye na na to ai ta an zama malam ba ai sai ku amma satin da ya wuce muka biya hakun manta delete all kenan abinda kuke a waya kuka yi a kwakwalwar ya sunan wahshi na ai kokonto kake yi malam umar yanzu nan da a farkon karatun ma last week mun biya ko sunansa kawai ba shi eh da aka walan kara ba ashe ba kwa bita kira kamar yadda muka faɗa wani malamin mu abin da ya faɗa shi ne su ake sannan ke kamar yadda ake zuba gishiri a cikin ruwa ya narke haka ake so ta narke a cikin mu shi yake nuna muna kaunar annabi alaihi salatu wassalam yadda za a zuba siga ya narke a ruwa to komai na annabi ya narke a cikin mu wannan kuma tarihi ne da suke da muhimmanci mu rike to bara mu kyale tambayoyi sati mai zuwa na yi eh amma dai ga yadda suke misali man qatalahu udkur mujizan min qissati qatli ka ambaci takaitaccen wani abu takaitacce shine samari na wato kissar kashe sayyidina hamza na uku bi ma za usiba annabi sallallahu alaihi wasallam min al-mushrikin fi hadhihi al-ghazwa da me aka samu annabi alaihi salatu wasallam da me aka jarraba annabi alaihi salatu wato bi ma za usiba annabi sallallahu alaihi wasallam min al-mushrikin fi hadhihi al-ghazwa da me aka jarraba annabi alaihi salatu wasalam daga mushrikai a wannan yaki da me aka jarrabe shi irin raunukan da aka yi masa dami dami aka yi masa wannan ina ga mun sami da naga kuna da wani guru ana tura alwaji da nabiyu rahama sai dauka bita ake to ina ga shi admin din sai hattara ya daina tura akai akai har sai an ji wanda ya tura in ana tura shi rubutu wallahi ba ji ake ba amfanin wannan shine dama dan aji ko misali ana da kallon mutum ya yi ta ya goyon turo abin da aka yi to ka ga kawai ka daina turo musu a duk mutum yana jira a daina tura watakila duk sati za ka rika tura ɗaya haka ake ko duk kwana kaza har sai ka ji an bukata sai ka tura wani kai ta yin haka ya fi sauki amma ba haka ba kana wasting ne kawai ta yin ɗinka yauwa saboda haka ina ga matakin da ya kamata a bi muna yi muna karatu da mata haka masu ido wasu ma likitoci ne a cikin su kuma muna biya da nabiyu rahama tsarin da muke yi shine muka tura ɗaya sai an ji wani sa'in sai na ga sun turo min tambayoyi ma a kai to suna buƙatar na bi sai in tura to wannan zai fi fa'ida gaskiya ina ga wallahu musta'an abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna da kowane gidi da sunayen sa kyawawa da tsohon sa maɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya sa ilimin mai amfani mu duniya da lahira Allah ya tsarkake zukatan mu a cikin ayyukan muna da kowane gidi da sunayen sa kyawawa an ce mu akwai ango da ɗaya daga cikin waɗannan wannan majalisi za a zai samu wato igiya muna fata Allah madaukakin sarki ya sa albarka a ciki waɗanda suka sa an ba suke ta kokari su ma Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara suna da kowa wani da suna yanka kyawa waɗanda suke jarabawa a makarantu Allah ka taimake su ka ba su nasara wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya wani idan suna yanka kyawawa da tsofin ka madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mata Allah ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقيلا ضد دي من مغربي وثاني وأن كان جوي أي بيو أي كوي هذا الباب كما في فوقده موسى فقضى عليه ya dauki wani annabi Musa ya dauki wani garin rabon fa'a ko sai mu sai dan di ai Allah ba ya manta da mutane kuma a sani wa illa ke ta al'asura ina ji ai cewa kai za ka tuno wasu ayoyi ko da yadda kan kwashen ɗin take ka manta kai ma ke to me kake so a ce yanzu ga shi na suratul kasas rabon fada ya zo yi to shi wannan ɗan ɓangaren ƙabilar sa ne a gani wannan kuma ba ɗan ƙabilar sa ba ne to da ya zo saboda ƙarfin da Allah ya wa annabi Musa gare irin ana faɗa don wasu suna yin dabara sai wa irin haka aka aka raba ta nan wasu suka ce a'a naushin wancan kawai naushi ne sai ya mutu to wani lokaci kuma da ya zo shi wannan da ya tare faɗan ɗan ƙabilar sa a irin masu tsokanar faɗan nan ne wata rana da ya zo sai kara gani suna faɗa yana yin sauri da yi kiran zai je ya raba su sai ya ce a turidu an ta'tula ni kama a kanta nafsa ko eh kana so kaje ni kamar yadda kake wani jiya ko wani lokaci ka kake ki har sai da da annabi Musa ya wancan kisan ba a san waye ba to sai tona ma a cikin cewa ai shine yake kisa amma ba san me kake so kai tsaye ka ɗauka a cike ba ko ka ji wani ya ce sai ya yi kafara ne ko abin da ya kama da haka Allahu musta'an wa alayhi tukla wa ilmu inda Allah na'am to an zo gurin kenan annabi da kisa ko wannan in yawa ta zai ne ta aji to wa zai tuhuma yanzu Allah ko ko annabi ba daidai ba ne irin wannan dama na san ta'adin da za a zo a yi ke shi za a yi wa ba zan taimaka wani shari'i ba ba shi labarin da Allah ya bamu kuma ba a ce masa zai wani abu ba saboda haka ba ruwan kowa a ciki in annabi ya yi kisan ba Allah ne kaddara ya haka ba kuma akwai hikima da ake so mu ba in ka duba tafsirin ai za ga hikimomi da ake so a ɗiba a ƙarshen haka alal akalli yanzu kai a iya tunaninka me me ya kara ma wani irin darasi ka ɗauka misali alaka banda na cikin tafsiri eh ba ma wannan nake so kalla ba so nake ka bani hujja aqliya misali al aqalli to sai kuma me na yana da baiwa sannan me akwai abin da nake so ku dauko wannan mu za za mu iya amfani da shi wannan kuna faɗan mu'jiza duk ba ta shafe mu ba abin da ya shafe mu nake so a faɗa alaikum assalam masha Allah ba ta Allah ba alaika duk lokacin da ka zo ka ga ana ka fara bincikawa labarin wasu idan suka zo wato la yas'aluna nasa hina yanjubuhum ko yawwa saboda haka idan suka zo suka gani ɗan ƙabilar su ne kawai sai su rufe ɗayan da duka shikenan to kan alal akalli wannan ai ba fara da wannan alal ko alal akalli kenan wallahu musta'an subhanallahu wa bihamdihi la ilaha illa anta